إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatunmu na hadisi sannan muna karatu cikin littafin yadda salihin na babban malami abu zakariya yahya ibn sharf wanda aka fi san da al'imam annawi allah ta'ala mishi rahama mun fara karatu cikin kitabul ilm wannan kuma shine zaman na uku a cikin kitabul ilm zama da suka gabata mun karanta hadisi na ƙarshe a wato ainihin gabar da malam ya kawo mana hadisin wato a babin babu fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillahi ta'ala hadisin da muka karanta kuma muka da kansa shine hadisin Abu Hurairah Allah ta'ala ya kara mishi yadda da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa ne sai daga abubuwa guda uku wata sadaka mai gudana da ya assasa mun yi bayani cewa sadaka mai gudana ta iya masallaci ya shiga ma bata takaita a masallaci ba an gane sannan bishiya ka shuka wata bishiya sawa'un mutum ya ci dan bishiya dan ko ya amfani da inuwa ta duwana ya shiga sadaka jariya kamar yadda kuma muka ce ka ɗauki gungun ɗalibai su je su iyo karatu su zo su cigaba da ma'ana kuma shi ma duk ya shiga cikin sadaka mai gudana sannan wannan au ilimin yin tafa'u bihi ko ilimin da ake amfanuwa da shi mutum ya karatu yake karantarwa ko wani ya ɗau nauyin wanda ya karatu yake karantarwa kamar yadda za ku ga jami'an madina a tsarin da aka assasa ta kenan da irin su jami'atul azhar kyauta ake yin karatu saboda mutane su yi karatu su je su amfanar da al'umma umma to wannan ma sadaka ne mai guda da haka yanzu kana da kuɗi zaka iya gina wata tafis ka ce kyauta ne kana biyan malama a aljihun ka duk wanda ya zo ya karatu ya zama kai kake biyan malama a mata tsari kamar yadda na san albayan kamar jos tsarin da suka mata kenan kyauta ce to a yanzu ma a iya ba makara ba masu kuɗi suna allah buɗa musu don haka wani in ya buɗa makaranta don ya ɗauki nauyin ta shekara ɗari a gaba ba matsala ba zai iya biyan malamai tunda malaman dama kudin ba wani kudi ake ba su to ya dauki nauyin malaman ya ɗebi yara na yara marayu da yara talakawa da kaza duk su yi karatu kyauta a biya su wannan ma duka yana cikin ayyuka na alkhairi sadaka masu gudana sannan ko kuma ɗa na gari da ka mutu kabari yake maka addu'a to na ma yana daga cikin sadaka mai gudana Allah ta'ala ya samu dace yau za mu tashi a gaba da mali yake shawa wa anhu qala daga Abu Hurairah Allah kana mishi yadda yake shawa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji annabi sai da mishi Allah subhanahu wa gare shi na cewa ad-dunya mal'una duniya ne shi take daga ubangiji ta ala wato ne sai ta ciya ce daga Allah mal'un ma fiya haka abin da ke cikin ta ma ne sai yake ga ubangiji illa zikrullahi ta'ala sai fa ambaton Allah wa walahu da yi masa da'a nawa ma walahu malamai suke cewa shine ta'atu yi wa Allah da'a wa aliman haka sai dai malami au muta'alliman ko kuma mai koya kenan nan annabi sallallahu hadisin duk da usaimin yake cewa azunna annahu da'if ke cewa ina da ta hadisin yana da rauni amma a ƙasa abu yusuf na gaba hadisi ne mai rauni ba ko رواه الترمذي وقال حديث حسن قوله وما والاه أي طاعة الله ونوى ما والاه شيني يو الله دا nan kun ga hadisin annabi sallallahu ya nuna duniya da duk abin da ke cikin ta ba su da kima a wajen ubangiji ne sa suke ga Allah banda me alqur'ani wanda zai shiga zikrullahi ko ko ambaton Allah din ko yiwa Allah da ko malami ko kuma wanda yake mai koyo waɗannan su ne suke da kima a duniya a wajen ubangiji amma duk sauran tarkacen duniya me da kangwayen da za ku tara da abubuwan da za ku tara duk wannan ba su da kima a wajen ubangiji ta wannan kuma kun ga ya nuna falala na mi alim aw muta'alliman wanda yake mai sani ko kuma wanda yake koya kenan kamar yadda malami yake cikin alkhairi haka mai koya ma yana cikin mai yana cikin alkhairi saboda idan ba a samu masu koyan ba ba za kuma daga malamin sun tabbata a samu malamin ba haka ake samun masu maiwa idan malami yana karantarwa yau ya tafi sai ga ɗalibin shi ya zauna a kujera duk da ɗalibin da bai isa abin da malamin yake ba dama haka ne yanzu malam kabiru da ya rasu an tara kusan mutum bakwai waya za a mai da gurbin sa waye zai da sun asuba waye zai na bakin tasha waye na bakin tasha ma an raba shi biyu waye gashi ba to kowane malami in ya tafi haka ne in malami ya tafi sai dai kujerar ta tarwatse wata ta karye wata kuma a ɗanɗale ta dai bayan da ya dace da haka malamai mutuwarsu musiba ne وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ أنس الله تعالى مش داكي شو أنس صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وندي فتا نما علمي كان في سبيل الله wato ya kasance a tafarki na ubangiji kamar wanda ya fita jihadi kenan hatta yarji har sai ya da wani hadisin da'if ko hadisi ne mai rauni amma dai fita a mene wannan ko ko fi sabilillah fa huwa fi kana fi okay fa huwa fi sabilillah hatta yarji nan da na lafazin kana fi sabila hatta yarji amma dai a ƙasa kaman da'if ne ko hasanun gharib lala akwai takririn albani mai suka ce wanda suke da takriri na muhammad nasir da injiniya na san wannan duka طيب كما أشري لنا كلام تاسن شي حديثي ne wanda yake da rauni ko da'if dan haka dai amma ko da yana da rauni fita wannan zai kawo hadisin da inganta kuma akan falalar wanda ya fita neman ilimi din مجمو وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك أبو سعيد الخدري الله تعالى قال مش يداك يشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة هذا ما حديث ضعيف wai hadisin abin da yake shuwa da ya inganta shi ne ba abin da zai kosar da mumini na alkhairi har sai ya gan shi a aljanna ya cike a aljanna in gane to shi ma dai wannan hadisi ne mai rauni daga cikin wata tabi'a da nake a ɗaya daga cikin wajen malamai na in ya zo hadisa masu rauni ba a mana sharhi ko sai a wuce to da babu ƙasa a maka sharhin abin da yake da rauni وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا حديثي أنا ده مهمنش مصر عليه شيء لقى أبو أمامة قال لك أنا مش داكي شو أنا صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد بي بيكم العالم مي سني على العابد أكم مي بوتا wannan ya sani amma ba shi da yawan bauta wannan kuma bai sani ba amma ba shi da aiki sai me sai bauta ka fadli ala adnakum kaman fifiko na ne akan waninku ya tazarar ya tazarar mu da manzala sosai tazara ce ba za ta ba ta misantu ba to haka tazarar malami da kuma wanda bai da ilimi shi bauta yake shi nan shi malami don kaga yana da karancin bauta yana da karancin misali na wafi ba za ka hada shi da kuma waninsa ba saboda malamai suke cewa hutun malami daidai yake da ibadar jahili taya malami yanzu zai iya kwanta ya huta ya ce maka so yake dan ji karfin jikinsa domin ya tashi koye nafilan koye research koye kaza shi kuma jahili lokacin gajiyar ma sai ce zai bautar haka lokacin mi duk lokutan su sai ce zai wannan kun gane dan haka dai wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan falala na mi na mutum ya tashi ya karatu shi mai ilimi za ku samu addinin nan yana yin sa kuma cikin nishadi amma jahili za ka ga yana addinin ba nishadi akwai wani hadisi mai rauni imam nawawi ya kawo shana wani ya musulunta da ya juya garinsu sai da ya shekara kullum azumi yake da ya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga lalace duk kirewa annabi sallallahu bayani ya gane shi yace ya ka zama haka kuma da ga kana abin sha'awa yace tunda na koma gida ban taba shan ruwa da rana ba azumi kawai nake annabi yace ka azabtar da kanka kina kun ga bautar jahili wahala ne kamar yadda a zamanin annabi sallallahu an samu gungu na sabbi da suka zo suka tambayi bautar annabi sallallahu sai sashin su wani ya ce shi ya daina cin nama wani ya ce shi ba zai aure ba wani ya ce shi ba zai bashi ba ya mulle wani ya ce shi azumi zai annabi ya ce ku ne kuka ce kaza da kaza ya ce na fi ku tsoron Allah amma ni ina bacci kuma na qiyamul layl kuma ina auren mata kuma ina cin naman ni kuma ina mi ina azumi kuma isha haka ma da zai ba an suna tifa da sami wanda ya ba suna ta ba a tare da ni kenan kuma suna annabi sallallahu alaihi wasallam shine daidai wa daidai ta gare duk wannan in yayi nuni akan wani abu yayi nuni ka tashi kai karatu ko me za ka yi shi na bauta ka yi shi da me da ilimi yawa in ba ka da ilimi sai ka azabtu ka wahalar da kanka kuma ba ka da lada an fahimci wannan sun maƙala rasulullah sallallahu to sai annabi ya ce anan inna allah wa mala'ikatahu وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله للي ألا وملائكته ده ملائكون شو أهل السماوات والأرض da ma'abuta sammai mala'iku da suke sammai wa da kasai mutane da aljanu hatta namlata fi juhriha har tururuwan da take ramunta ko wa hatta alhuta har kifi da yake cikin ruwa la yusalluna ala muallimin nas alkhair suna salati addu'a ga mai koyar da mutane alkhairi mai koyar da su ilimi wannan kuma shi ma ya nuni akan falala na karatu da Allah da ke sama da mala'ikunsa da waɗanda halittun ƙasa da na cikin ruwa da na ramuka duka suna salati suna addu'a ga wanda yake mai koyar da mutane alkhairi kenan wannan zai sa ka yi kokari ka karantar da mutane da ilimi alkhairi ba don komai ba kuma sai dan Allah shine za ka samu za ka samu lada karantar da mutane yana da falala kuma mutane suna da kishin a tashi a karantar da su don kullum ina faɗa mana mu ne muke gafa mutane suna da karatu ko sun fahimci karatu har yanzu fa an bar mutane a ina a baya a baya yanzu ɗan nan ƙauyukan mun nan in ka kewaye sai ka zace da kasan a zamanin jahiliya kake ko zamanin babuza babu babu babu karatu gane shi kansa limamin garin in ka je shugaban malaman garin in ka je ka yanda yake dabka ta kasan me akwai matsala kuma wannan shine malamin gari kun ga akwai matsala to na garin ma ba su da karatun na nan garin din ma cikin garin ma in ka zo ka dan cikin garin yanzu garin nan kace masu bude ma bukhari da muslim su maka karatun sa da kyau ba su da yawa in ka same su ba su wuce a yatsun ka za ka irga su to waɗannan ɗin fa su ɗin waɗannan ɗin kuma su ne ma malaman garin ana ganin su obara da Allah a nemo wani a cikin su wanda shi iya ma arba'unan nauyi zai iya yi in ya ma iya shi kuma shine shugaban su na duduka kun ga gaba ɗaya abin ya zama wani iri kenan to Allah sauke ka karatu ya zama haka na kanta babu ba lissafi kenan وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لذا أبو الدرداء الله تعالى مش يداتي ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ناجع من سلك طريقا الحديث المهم شدوان دي وحنيا وتحنيا يبتغي فيه علما wanda yake neman ilimi ciki sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe masa wato ainihin da wannan tafarki da ya bi hanyar tafiya aljanna shi yasa mafi hanya mafi kusa da mutum zai biya tafiya aljanna shine hanya ta me ta ilimi an gane wa innal mala'ika kuma lalle mala'iku la tad'u ajnihataha li talib al-ilm wato suna sanya fuka-fukansu ga ɗalibin ilimi redon bima ya suna yadda da abin da yake aikatawa kenan mala'iku suna girmamawa ɗalibin ilimi wanda ya fito neman karatu shi yasa da ka fito daga gida har ka zo nan ka saurari qala Allah qala Rasulu kana cikin alkhairi kun gane ba ka daidai da wanda a ce yanzu yana cikin barbansa yana kwanci wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa fil ardh kuma lalle al'alim masani wato waɗanda suke cikin samai da ƙasai suna nema mashi gafara hatta alhitan filma har kifayen da suke cikin ruwa wa fadlul alimi ala al'abid nusa sai shi nan ma falalar al'alim masani ala al'abid akan mai bauta ko ka fadlil qamari ala sa'iril kawaki kaman falalan wata ne akan sauran taurari idan wata ya fitowa ke zancen taurari to haka falalar mai ilimi akan mai bauta shi yasa masu hikima suke cewa shedan baya shakkun jahilai dubu masu bauta amma yana shakkun malami guda so da su waɗancan masu bauta ɗin lokaci ɗaya shi ɗan zai buga kansu ya wasa da hankalinsu amma ban da malami amma inda iya bauta mutum ya tare yake ba shi da ilimi kamar yadda kiristoci da suke ko su tattare cikin sauma ɗinsu su je su yi ta bauta to shi yasa ɗan ya tagwara kansu har wannan wannan malamai sun kawo kisa ina da ibnu qayyim ya kawo ta kuma imam al-bawqi ya kawo ta a tafsirin shi kisan mai bautan da shedan ya buga kansa a kawo mishi ajiyan yarinya ko ina ga kun san kisa indoka ya aka mar ajiyan yarinya da karshe dai shedan ya buga kansa sai da yawa yar ajiya ciki kuma ya kashe ta shi ma yan uwan yarinyar suka kashe saboda in baka da ilimi kana bauta kawai in ka tattare kana cikin masifa ne da bala'i kuma kamar kai ne yanzu kai ta sa rigunan malamai kuma kai ba malami bane kaga za ka halaka ka halakar in kai ba malami bane in ana tafiyar malamai sai ka matsa gefe amma in ka shigo cikin zugar aka saka a ciki za a ma fatawa sai ka ba da amsa in ka ba da amsan ba ilimi ko anan ba ka halaka ba in ka je lahira sai ka tafi wuta saboda Allah ta'ala daga shi waɗanda yawa alƙawarin narkon wuta akwai waɗanda suke faɗa wa Allah ƙarya su yi masa ƙarya abin da bai faɗa ba mai to wa yaftaruna ala Allah al-kadhib da waɗanda suke kirkiran ƙarya su jingina ta ga Allah su ce haka yake nufi kuma ba haka yake nufi innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhib kuma Allah ya shame la yuflihun waɗanda suke kirkiran ƙarya su jingina wa Allah ba su taɓa rabauta ba ko a nan duniya ko a lahira to duk lokacin da ka shiga zugar malamai kuma kai ba malami bane to iya abin da zai na faruwa kenan saboda ana jefowa tambaya sai ka ce za ka amsa to kana amsawa din nan kuma me bi ghairi ilm ba ilimi za ka amsa shikenan fa dallu wa adallu in ji annabi sallallahu sai ka bata sai kuma ka bata kamar yadda har zamanin sahabbai an samu Jabir dan Abdullah ko shi ko ne shi yace yana zaune wani ya zo wa jahilin fatawa suka ba shi fatawar ba daidai ba ya mutu annabi ya ce sun kashe shi Allah ya tarwatsa ayarinsu a lokacin abin da na fahimta a hadisin shine ga sahabi a zaune a gefe da aka tambaye su ba su sani ba maimakon su jefo a tambayar ga wannan sahabu sai suka ba da amsar da kansu rotsewa kansa ya ce wanka zai mutu yana yana da rauni suka ce kuma ba zai iya taimama ba sai da wanka shi ne wanka ya mutu kuma ga sahabi a gurin to haka ne shi malami in ya ga jahilai suna uzurin sun matsar da shi gefe sun tura mar aniya shi ya rabu da su shi ta kwama cala to dole tafiya in kai baka sani ba to kai kokari ka sa malami a ciki za ka tafi umara da iyalanka ba ka da ilimi nemi malami ko ya karantar da kai tafiyan da za a yi ko kuma ka sa shi a tafiyar a je a yi dan ba haka ba sai ku je ku kashe mako kuɗi ku je ku dawo ba daidai ba wallah yau sai an ce ku safa da marwa sai ya je safa ya dawo marwa sai ya ce ɗaya kaga sai ya goma sha hudu kafin nan duk kafafuwan sun kusa fita a jikinsa haka in ba ka da ilimi tafiya in ba ilimi wallahi tafiya ce ta wahala tafiya ce ta azaba tafiya ce ta kifewa kun gane amma in tafiya da ilimi tafiya ce cikin haske cikin nutsuwa duk ibada ta addini da kuke ga ko ba ibadar da take da wahala duk ibada ne addini daɗi ne da shi amma in fa kana yin sa da karatu kuma ja'ala alaikum fi dinil haraj in kaga kana addini kana shan wuya to baka fahimce shi daidai ba amma in dai ka fahimce shi daidai ka fahimci rayuwa daidai to da rayuwa da addini abubuwa ne masu daɗi da sauki har azumi Allah da ya gama faɗa ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha to haka addini yake in kaga Allah ya dora ma zaka iya amma in kaga kana shan azaba ga addini ga wahala kai tafiya nan ba daidai aka fahimce ta Allah ya samu dashi to dan haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ulama warasatul anbiya sannan malamai sune magada annaba sai ya ce wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama su kuma annabawa din nan ba su gadar da dinare ko dirhami ba ko dala ko naira ko euro ko kaza wa inna ma warasul ilm abinda suka gada shine ilimi faman akhadha wa akhadha bi hadin wafi duk wanda ya riki wannan gado na annabawa shine ilimi yayi riko da rabo wanda yake mai gwabi mai yawa mai yalwa gane kenan gadan annabawa shine karatu shi yasa annabawa da magada annabawa malamai ba sa mutuwa su bar kuɗi kar malamai inda malami ne da wuya ka ga mutu ya bar kuɗi ana samun ɗaya ɗaya to da annabawa ba sa barin kuɗi iya karatu ne shi yasa abu hurairah radiyallahu anhu wata na yaga kasuwa ana ta saya da sayarwa sai so ya zole su yake ku yan kasuwa kuna nan ana ta raba gada manzo Allah sosai a yana abu da ya sha masallacin manzo Allah sosai suka kifa har masallaci suka je ba su ga komi ba irin nasu gani su jakar kuɗi ya kamata su gani ana rabo da dirhami da dinari abu da yana jiran su suka je masallaci annabi sosai suka dawo ya ba hu da ba mu ga ana rabon komi ba a masallaci ya ce me kuka gani suka ce iya majalisar ilm suka gani ci akwai da qur'ani nan fiqh nan hadisi nan kar ya ce ai shine gada manzon Allah su su me kuke so annabi kuma ya bar ku in kudi ya bar mana ba da ya iso kanmu annabi ku kaddara ya bar kudi da ya kai girman dutsen Uhudu na zinare da azurfa wallahi da bai so mu ba dan da dan Najeriya ɗaya in ya samu ya je dadi ya ɗebe shi amma kun ga da yake ilimi ne kun ga kullum bayan shi ake kuma me yake ƙara yaɗo shi to shi yasa hikimar Allah sai annabawa din nan ba sa barin dukiya sai su barwa al'umma ilimi gado na karatu na haka shine kuma wanda ya rike shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike rabo wanda yake mai yalwa mai gwabi don haka mutum ya yi kokari ya duba kansa me yake da shi na gwargwadon gadon annabi sallallahu alaihi wasallam me ka sani karkashin gado na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka samu ilimi to kai ma ka shiga cikin waɗanda suka samu gadon abin da annabi sallallahu ya bari Allah ta'ala fahimtar da mu addinin shi wa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul daga abla dan mas'ud Allah ya kara mishi da yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa naddara Allahu ra'an Allah haskaka mutumin da sami minna shay'an ya ji wani abu daga wajenmu jin nan ko kai tsaye ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanzu ka zo kake karantawa ko to ka jin fa ballagahu kama sami'ahu sai ka isa shi kamar yadda ka ji kenan babu ƙari annabi ya ce kaza yayi atisha ya ce alhamdulillah kar ka ce ya ce alhamdulillah rabbil alamin hakan in kai kai bidiya jab la dan umar wani ya atisha ya ce alhamdulillah rabbil alamin ne shi a'a mu annabi ya yi kuma mun ya ce mu ce alhamdulillah na haka wannan rabbil alamin din ba za mu faɗa ba kun gane kuwa to kenan fa ballagahu kama sami'a ka isar da shi kamar yadda ka ji ko farubba muballagin sau da wanda sako ke isa mishi au amin sami ya fi kiyayewa ma akan wanda ya ji ma'ana wannan zai iya zo majalisin ya ji amma bai iya kiyayewa ba irin kiyayewa da wanda shi kuma ɗauka akai aka kai mishi an gane ko aka mai da annabi sun yi shekara saudiya madaukin fiqh kuma ba shi da fiqh wanda zaka ga yana dauke da ilmumuka amma ba iya cire abin da yake ciki yanzu kamar wannan karatuttuka ne wallahi sai dai mu roki Allah ya fahimtar da mu shi amma ka zauna da malamai ulama rabbaniyun zaka samu wani hadisi ɗaya kawai sai ya cire maka fa'idojin da baka tunani ana cewa imamu shafi'i akwai hadisi guda ɗaya shawar na abu umair abu umair ma fa'ala nughair hadisi ne da akwai wani abu umair yana da tsuntsu dan tsunsa nughair ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam yana jajantawa yana cewa ya aba umair ma fa'ala nughair an ce imamu shafi sai da ya cire fa'ida 100 a wannan hadisi to hadisin gaba ɗaya kalmomin sa zaka iya irga su ta aka samu fa'ida 100 saboda ilimin da yake tattare da malaman da kuma tsoron Allah su Allah ya musu budi wannan zaka samu fahimtar hadisan da fahimtar karatun yana mana karanci me yasa karancin tsoron Allah mu yawa gwargwado yadda kake tsoron Allah gwargwado yadda Allah zai buɗa maka ya fahimtar da kai to yawanci malaman yanzu duniya suka sa a gaba wallahi suke neman ta ba dare ba rana su ba sun shiga cikin 'yan duniya to sai sa karatun ba a fahimta shi sai dai a ja bakin a fassara shi iya fassara amma me ya fi da yake cikin karatun wallahi da yawa ba a sani saboda Allah yana ba da ilimin ne ya buɗa shi ga wanda suke tsoronsa to idan tsoron Allah ya karanci a zukatan malamai sai fahimtar karatu ya karanci gane wannan karatun ko mutane ba sa so za su ce malaman nan kana so ka kushe su ba kushe su bane ai kun ga yadda suka rude suke neman duniya ko ko ba ku ga bane malamai da yan duniya suke neman duniya su ma haka suke ne suke neman ta ina nufin ba wai neman ta ne fa laifi ba ka fifita neman ta akan neman ina lahira yau ka yadda ka sai da addini ka yadda ka sai da talakawa ka yadda ka sai da komi so da kai mafitar ka wanda al'umma ya kamata kana kallo addini ya kamata kana mi Allah ji kan albani zariya irin su ba su da yawa yau shi ko siyasar nan ya yi siyasa kuma ya ce a zaɓuwa ne amma ba irin yadda mutanen mu yanzu suke ba kuɗi ake kawo mana ba kaza ba ne mu yanzu yadda talakawa talakawa yanzu kawai su ba Allah Allah zai samu dashi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله قال من شدائك شو أنه ياتي من سئل عن علم فكتمه وند أكا تنبيش علمي يا سني يا بوي بايدن كما وتا مصلحة با كون غاني indan wata maslaha ne ka boye ba zai zama laifi ba amma an tambaye ka ilimi ka boye shi uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar ana alkiyama za a masa linzami daga linzamin wuta wato duwanda ya san wani ilimi kenan aka tambaye shi ya boye amma kamar yadda ce muku boyewar ba dan me ba dan wata maslaha ba idan dan maslaha ne babu laifi domin annabi sosai ya sanar da mu'az hadisi ya ce zai sanar da mutane annabi sosai ya hane shi kuma bai sanar ba sai da annabi sosai ya rasu ko hadisin cewar wanda hakkin Allah akan bayi shine su bauta masa kada su yi shirka da shi su kuma hakkinsu a kan Allah shine in sun bauta masa ba su yi shirka da shi ba zai shigar da su aljanna mu'az ya ce ya rasulullah na ba mutane mai labarin wannan hadisi na bishara na ya ce idan ya takilu gaba da masa aka aikowa sai ya samu guri ya yanki jiki ya rashi mu'az ya ce bai faɗi wannan hadisin ba sai bayan mai sai bayan mutuwar annabi sassan haka annabi sassan ya faɗa wa aisha wani abu aisha ta ƙi faɗa wa afuwan fatima ya faɗa fatima ta ƙi faɗa wa aisha sai bayan mai sai bayan rasuwar annabi sassan da haka akwai maslahan da take hukunta ne wani ilimin ka ɓoye shi sai lokacin fitar da shi yayi to nan in kai baka zama mai laifi ba amma haka kawai ka san karatu ka ɓoye wa mutane to kuskure ne innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ko to Allah ya zargi waɗanda suke ɓoye karatu haka in ka san abu aka tambaye ka to kada ka yi mutane ne kada ka mutane koro karkashin wannan malamai na ahalin sunna su kaɗai ne suke bayyanar da karatu malaman bidi'a ba sa yi yawwa yanzu ko masu ɗori ɗinnan na ƙarya sai ka ji mutum yana haka ya tofa in ka ce ya koya maka me yake tututun ya shafa a ƙashin ƙashin ya gyaru ba zai koya ba ba wannan ba sunansa karatu ba in kuma karatu ne na gaskiya ka ɓoye ilimi an gane mu annabi sallallahu ya koya mana roƙa ne Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta shafi la shifa shifa la shifa illa shifa uka shifa la yughadiru saqama u'izuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytan wa hamma min kulli 'ainin lama dole annabi ya koya mana roƙa tayyib kai kai me kake ko kuma masu kama kai da suke cewa suna kama kai sai ka ki koya mutum me addu'an kamun kai in dai gaskiya ne ka koya mutane mana ko duk annabi sallallahu ba abin da ya boye mana annabi sassan yadda ake ruka yadda ake wa mara lafiya addu'a duk ya sanar da to amma wani kuma sai ce ya sani kuma baya iya faɗa kowa a duniya ko kuma sai ya zame mutuwa sai ya kira wani mutum ɗaya sai ya masa haɗuwa shi shi ma ba zai faɗa wani ba wannan ba sunan sa karatu ba wannan wani kawai for wannan ne wa anhu qala daga abu hurairah yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi annabi ya ce man ta'allama ilma wannan hadithin ku ji shi duk wanda ya koyi wani karatu mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla wanda ake neman yardar Allah da shi ko la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya amma shi da ya tashi koyan karatu iya wani abun duniya yake so ya samu da shi ko lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah yani rihaha dana al-qiyama ba zai ji kanshin aljanna ba karatu ne dan Allah ake neman lahira ake shi kuma neman me yake sulaimana neman duniya da shi kuma yanzu akwai masu yi da yawa da aka ga wani yana so ya karatu amma ya shiga rigar malamai kawai shi shi kawai zugar in an ga malamai a ganshi a ciki to ko kuma karatun dan Allah za ka kuma dan Allah za ka karanta amma shi kawai iya abin da yake ga zai samu na duniya shi da shi don haka idan talaka ya gayyace shi wa'azi ba zai je ba amma idan mai kuɗi ya gayyace shi wa'azi ba yana rawar jiki zai je shi kuma a ko'ina yake zai kashe uzurin sai je shi idan talaka ya ce ya zo ya masa sallah a masallacinsa ba zai je ba amma idan mai kuɗi ya ce ya je masa sallah sai je shi idan talaka ya ce ya zo ya masa saukan alkur'ani ba zai je ba amma idan mai kuɗi ya ce ya zo ya masa saukan alkur'ani ba zai je shi jama'a wannan halin mu ne ko ba halin mu ba halin mu wata ban karanta mana littafin ajurri ihun ajurri da ku ji mun yi shi da su bismillah usman to kun ga ɗabi'un ga abubuwa ne da ya kamata ina zaka nema da su lahira kai kuma iya wannan duniyar kake nema da shi to kuma ba haka ya kamata ba wallahi kamata yi Allah yana tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi yake ce da shi wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta lokacin masu kudi ne suka zo suka ce su za su musulunta amma a majalisi na ne su san ba za su na zama da su amma da su bilal ba sai dai a ware musu ko rana ko guri in an zo majalisin ya zama nan gurin masu kuɗi ne lokacin masu kuɗi ne annabi ya ɗan fara karkata Allah ya ce da shi kul ci gaba da zama da waɗannan talakawa ɗin su dan Allah suke abin su waɗancan ba Allah ne a gaban su to haka malami ya tarbiyyantar da kansa yawa yan uwanka marasa ƙarfi ɗin nan ka zauna da su amma in dai na dawo kawai daga jami'ar ƙasar waje shine masu kuɗin Abuja su ce zo mu baka masallaci a Abuja sun bani masallaci a Abuja suna min ɗinki suna ban sadari nan kuma mutane na da yan uwana na ba su cikin jahilci can kuma karatun fa ba damu su yi ba in da kai karatu a Abuja irin nasu zaka musu hisnul muslim birrul walidaini silatul rahim amma ka zo ka karanta sahihu targhib wa tarhib ka ce hatsarin cin kuɗin ruwa hatsarin riba hatsarin tabaruji ba kai saka musu wannan ba idan kai kuma ba su baka zakka ba kun gane kuwa shi yasa fantami yana da fikihu ya gane irin karatun su kenan da suke so sai yake musu so da in ka je kana musu karatun in allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi to duk gaban kamar ciya riba ne dukka da wanda ya ci bashin banki ne da wanda baya tsara iyalansa wallah ba ku shirya da su ba albani zaria kuna bibiyan karatunsa ya ce zai karatu a abuja ya ce amma sai irin nasa zai ba irin nasu ba suka ce tukun ya dan tsaya bai ƙarshe karatun bai yi ba ba sa son karatun zafi a gunsu shi wannan na zafi ne sun fi son karatun kawai falalar wanda aka yi asuba ya zauna a masallaci yana ambaton Allah har rana ta fito ya tashi na fila raka biyu za a ba shi ladan umara da hajji cikakku cikakku cikakku masha Allah zai tafi da carbi masallaci da asuba zai na jan shi eh bayan kuma cikinsa cike yake da riba wallah kuma matan shi ba su da tsari ƴaƴansa ba su da tsari wannan fa shine abin da suke so haka ba wannan karatun ne ya dame su ba Allah ya shirye mu shi ma irin wannan karatun a iyaku za a yawa in ka je wani gurin kana yi za su tarwa ɗaka alhamdulillah tun da can ma na je ba zakka za su ban ba kowa alhamdulillah muna zaune zama na soyayya da mutunci kun ga ba wani abu za a faɗa kai gaskiya ko wannan shine zancen gaskiya ni da ku ba yaudaran juna so da in na wannan in na yaudare ku na rufa muku me amfani ba shi da amfani mu faɗa kan mu gaskiya shine kawai abin da ya zaunar mu a kujeran nan kun gane yau faɗa wa kai gaskiya mu gyara halayen mu da ɗabi'un mu Allah ba mu ikon gyarawa وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول daga Abdullah da Amr dan al-As Allah kana musu da yake shi na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa yana cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an Allah baya dauke ilimi wato ta hanyar zare shi yan ta zi'uhu minan nas ya cire shi ya zare shi daga mutane walakin sai da ya qabidu al-ilma bi qabdi al-ulama malamai Allah yake daukewa ta hanyar ɗeba malamai shikenan sai ilimi yana tafiya idan malami ya tafi ba za a samu ɗalibinsa da zai karantar da littafan da yake karantarwa yanzu malam kabiru da ya rasu kafin malam kabiru rasu akwai malamin shi a kano ya taɓa kai na wajen shi shi malam kabiru duk karatunsa bai kama kafar malamin shi na kanan ba shi ma malamin nasu ya rasu wallahi malami ne wani da kusan gana musgo ne a cike da littattafai zai je ya zauna a gabansa budewa ake karantawa ake duk littafin da ka bude to dan din duk malam kabiru da ake gana da karatu shi ma can din zuwa yake a masa irin nasa eh kuma in baka isa ma ka haɗa wancan da malam kabiru ba ba sa'ansa ba ne kun ga shi wancan ya tafi to muna ga wanda ya ɗan rage malam kabiru shi ma in ka daidai ko ina ne zaka samu abu da yawa to shi ma zo ya tafi to duk ɗaliban malam kabiru wanda zai karanta da kai rabin abin da malam kabiru zai karanta da kai to ka an shiga matsala to yanzu wanda ba su iya karanta da kai rabin ba ɗalibai idan ɗaliban suka taufa to kun ga ana tafiya ana tafiya shi zai iya karantar da bukhari da muslim sai a zo ɗaliban sa riyadu za su iya karantarwa in ɗaliban sun tafi masu riyadu sai an arba'un nan nawa su zo in an arba'un daga haka shi kenan karatu yana tafiya yana tafiya sai ku ga ya dawo sai dabaru mutuwar malamai masifa ne lokacin da malamin ba abu islam ya rasu yana darasi kusan duk kullum bayan asuba ban daren juma'a kuma ya mana darasi tsakanin magariba da isha mana hudu wallahi da ya rasu shi kenan kusan komi ya taɓarɓare kutuban da yake zuwa mana minti talatin yana yin talaka sai da ya zama wanda aka turo mana shi wallahi ayoyi ma ƙur'ani ne a aljihunsa yake ɗauko ya buɗe ya karanta ƙur'ani ma bai karanta wani su duk da shi wannan akwai dalili walaƙanta ma aka soya a lokacin yasa aka turo mana shi amma dai kun gani idan malamai suna tafiya gurbinsu baya mai yawa in dai malami ya tafi to kuma cike gurbinsa sai ka ga yayi wahala irin su malam Jafar din Sheikh Alban duka za ku ga in sun tafi yanzu Sheikh Jafar yanda yake ma fassara Alqur'ani ai ka san tana fita daga bayan shi ya kake ga kuma yanzu ma na bayan sa masu kokarin shi ne suke zuwa su ji kasa din su zo su irin nasu wai wanda to haka ilimi yana tafiya ta hanyar dauke malamai annabi ya ce hatta idan lam yubqi aliman sai ya zama malami da ya saurako ga masifar ittakhadha an-nasu ru'usan juhala mutane sai su riki jagororin su zama jahilai jahil ya zama malamin gari ko fasu'ilu to sai mutanen gari sai su zo suna tambayan jahilai din nan fa aftau bi ghairi ilm su kuma sai suna ba su amsa babu ilimi fa dallu sai su bata su masu fatawa a dallu kuma su bata kenan ba wanda ya kai jahili sanyin fatawa ko ana zaune da malamai in dai da jahili aka yi tambaya ba a bar malamai su buɗe baki kafin su buɗe baki ya je ko amsa in dai jahili ne shi amma malami aka mata tambaya za ka ga cikin nutsuwa sai ya ɗan nutsu wata ma ya ce maka zai duba amma ban da jahili shi yasa duk wanda za ka ga ana jefowa tambaya bugi a jefo ya sake bugewa akwai matsala amma duk wanda za ka ga an jefo ya ɗan yi shiru ya ce a tsaya zai duba zai yi nazari to nan ka mai da hankali akan shi amma duk wanda aka ga ana bugo ta ya buge bugo ta ya buge to la la'alla wannan ba daidai yake bugewa ba dan haka dai dan har malamai suka tafi to waɗanda suke mai gurbin su zauna a matsayin su ne su a kujerarsu su ne jahili don haka kamar wata ne ana ba mu labari shekha wanda mala shi isa ɗona ya je musabaka lokacin yana musabaka zai yi kalun ya zama shi kuma alƙalin bai san kalun ba zai yi bayan kalun an lafiya na haka ya ringa buga wa danja to har yanzu ma haka ne in ka zauna kai ka ɗan sani a gaba wanda bai sani ba ta yaya zai nuna shi ya iya kai ne ba daidai ba shi ne duk abin da ka kawo sai rusa to shi jahili kenan duk abin da ka kawo sai ce ba haka ba ne sai rusa shi da haka duk wannan babin wannan hadisin ya zo karshe a babin shine hadisin karshe idan wannan babin kitabul ilmi ya karantar da mu wani abu shine wallahi ya zaburar da mu tashi mai karatu wallahi akwai kalubale babba a gaban mu idan har kana da kuɗi injiniya ka nemi kudin da zaka ci abinci a ce maka akwai malami a Kano yana iya zama tun safe har dare a zauren sa to ka tafi Kano ka je kai sati biyu ka dawo garin wallahi wannan shine rayuwa ka kore kanka jahilci jahili in bai mutu ba ma matacce ne malamai suka ce haka mai ta'adili yake shi jahili tun bai mutu ba ya mutu ta haka duk mai kuɗi mai hali to yawa kansa dabara tara yin karatu na taɓa faɗa mana ɗalibai wata rana ba su shawara idan har kake ga kuna da bukatan kishiruwan karatu to malaman mu nan a yunwa suke karka zai kace za ka rike malami ku je ku samu malami ko ashirin ku ce malam da Allah littafi muke so ka karantar da mu littafi kaza ko ka nema mana a bangare kaza littafi kaza kuma so muke kai mana daura ta kwana ashirin misali amma malam ga yanzu dubu sittin ko dubu ɗari mun haɗa maka ai ce fanan gida sai ka ba mu ko da awa goma goma ne aini ka gani amma ba yanda za ka zo ka rike ni ka ce tun safe har dare ka ce malam da Allah sauka yanke so na yi a sati sauka za ka yi a sati kullum da kana bukatan baka lokacin karanta izu goma ko to za ka karanta izu goma kuma ka ce in zauna in saurare ka kasan ya gida na yake ba zai yi ba amma in na ga buhun shinkafa in ga kaji guda biyar manya manya in ga kayan miya to zan ce to matar gida ga abinci ta dora daga wani ya sauka dora wannan ni na samu almajiri za mu ta karatu wannan zancen da nake faɗa muku in fa kuna son yin karatu haka za ku yi amma ma da bakar giya ɗaya da kuka ga yana muku karatu a sati sau biyu uzuri neman rayuwa yake tafiya yi ɗaliban nan kuma kaf ba wanda za ka samu duk wata ya ce to malam fa karantar da mu yake ga dubu goma malam da haka shi yasa kawai ranar da ya ga samu yana abuja zai tafi abuja kayansa ku yi haƙuri haka karatun bai yake kan ba rufa rufa shi yasa zai tafi abuja in uzuri ya rike shi sati biyu uku a abuja nan fa sai dai karatun nan ya tsaya amma ina tabbatar maka da nan an rike shi an tare shi to fa zai zauna ita karatu wannan shine zancen gaskiya to amma ɗalibai sun fi so malam baba na fari ba mu kullum ta baba na fari ya ba mu kullum gonarsa can za ta kwace masa ciya za ta cinye ta a a malam to ya za a sai dai ba in ya tsere karatun na ya tafi gonar shi kina a to ai malam ya dan yi hutu a masa uzuri ba hutu ne ba kuɗi za ku tara mana kuɗin noma ya tura ɗansa zai iya tsayawa a masa noma a gyara mar gonar ko in ya dan samu awa biyu je ga gonar gona ta yake da a ci gaba da karatu to amma mu an fi so a yi ta karatu Allah ya rufe asiri ina ga sakon ya isa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik